yanda ake aiki game da wanda yake ya ba da wani abu don taimaka wa addinin Allah wanda yake ya ba da wani abu nasa akan a taimaka wa addinin Allah to ya ake ga wannan ya a walla ce ya min hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga nasu ya karbo daga Abdullahi umara cewa kyallan umar ya kasance idan ya ba da wani abu don taimakawa a cikin addinin Allah ya kuli da yana cewa ga wanda ya ba din idan ka kai gura ake kira wajiyar gura ka iya yin duk abin da kake so da shi wato kamar ya ka tafiyar a zo da shi wajiyar gura a wani abu don taimakawa addinin Allah ya sa kenan wanda aka baiwa kamar ya mallaka to wani labarin hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga yadda sahihir cewa sai damar musayyabi ya kasance yana cewa idan aka baiwa mutum wani abu a wajen yaƙi mata zaɓi ya kai wajen da aka tafi yakin da shi to wannan abin ya zama na an ba wani misali a ce ana yaki da wani gari sai wani za shi wajen yakin sai aka ce to ga wannan dan Allah ka taimaka a wajen yakin kai taimako da shi a wajen yakin to yanzu idan ya je wannan garin ya je gurin da ake yakin shi kenan kuma abin ya zamo nasa tunda dai ai ya halarci yakin da shi shi yasa kamar manufar wanda ya bayar ta samu cimma shi yasa za a yi kunci da cewa na sani to an bai ma malik a daga wani mutum da ya wajabta wa kansa fita yaƙi ya sha tanadi har yayin da yake nufin ya fita ya anya haruda ya fita ga yakin sai iyayensa suka ce ba za shi ba ba su yadda ya je ba ko ɗaya daga cikinsu wanda an faɗa kuwa yaƙi matukar bai zamo faru aini ba to ba a fita sai da izinin mahaifa ya ce ma malik ya ce kai ya ce zai saba musu kai ya ke bin umarninsu yadda suka ce kai ya je yakin to ya hafura kai ya je yakin sai dai sai jinki ka fitar tasa zuwa wata shekara tunda dai ya riga ya bakanci cewa za shi wajen yakin ya dora wa kansa cewa lalle za ki wajen yakin to ya bari ba iya je amma abin da ya tare da dan zuwa yakin ni ina ganin abin da ya kamata ya ajiye shi har ya zamo ya fita da shi a shekarar mai zuwa ya zamo da shi ya fita a shekara mai zuwa idan yana jin tsoron abin zai ɓaci an ya da abin zai ɓaci sai siyar ya ajiye kudin har ya siya da wannan abin da zai gyara shi ga yakin abin da zai taimaka masa wajen yakin idan mawadaci ne da duk sanda yake shirin fita yakin zai samu kayan da zai sai irin wannan shirin na yakin idan ya fita idan zai fita to ya iya yin komai ma da kayan da ya siya don fita yakin ya iya siyarwa ma ya kashe kudin ya iya wani abu da su tun da dai a sannan ba a sa ran sanda ya tashi fita abin zai gagare shi ya fi karfin haka ya fi karfin wannan duk sanda ya fita ya siya shi da fitar sai ya siya tun da damun mai hali ne to matattarin kyauta a wajen yaki Ubaid Lata min hadisi ya karɓo daga Imam Malik wato abin da ake bayarwa daga cikin ganima ga wasu daga mayaka saboda ko sun nuna bajinta ko kuma a saboda an samu ganima da yawa. Ubaid Lata min hadisi ya karɓo daga Imam Malik ya karɓo daga Nafi'u ya karɓo daga Abdullahi Umara cewa maza Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aiki wata rindina akwai abdan umar a cikin rindina abdan umar yana cikin rindina wajejen kasar na jidu suka samu raƙuma masu yawa rabban da aka raba musu sai ya zama kowa a raƙumi goma sha biyu ko ku raƙumi sha ɗaya ɗaya bayan nan kuma aka ba su kyautar raƙumi daidai tsari wancan ganima ce abin da suka samu arba'atul ahmaf ne da aka raba musu ya kai haka wannan kuwa an ba su ne daga cikin mutum bai sumali wannan raƙumi daidai da aka ba su kowa an ba su ne daga cikin na bai sumali كبير لا كان حديث يا كبر يا إمام مالك يا كبر يا ابن سعيد يا جد سعيد من المسيد yana cewa mutane sun kasance a wajen yaki idan suna raba ganimar yaki abinda aka samu wajen yaki suna kwatanta raƙumi ɗaya da awakai goma suna kwatanta raƙumi ɗaya da awakai goma wato wannan yana irin wannan in an jibe shi sai ya bamu hanyar da za mu gano irin tsarin wato farashi ko kimar abu a wannan wakashin yawa wanda irin wannan ba lalle ya tsaya waje ɗaya bai yawa ba kuma a ko'ina ne zai zamo haka yake ba amma su a kan nan a wannan wakacin a kasarsu haka abin yake rakumi ɗaya yana wajejen awakai goma eh yanzu ka misali mu aka duba a nan sai a ga to ne rakumin matsakaici ne akwai ma matsakaici ya aila Allah rakumin ba lalle ya kai awakai goma ba ko ehem ko kuma ta ya kai din amma ta ya zama bai kai ba tunda a sannan su rakumin gaba yake ma da sa a wajen su ya fi daraja ya fi tsada fiye da sa a wajen su amma mu a nan kusan ai san ma har gaba yake da rakumin ko masu bukatar rakumin yan kaɗan ne ba a sama da rakumin ba ba a ganin naman sa da daraja a nan to yanzu su a can sannan sai zamo sa ɗaya bai kai akuya goma ba sai zama sa ɗaya bai ƙara sa akuya goma ba bai sa akuya biyar ko shida ba to da tayo a mu a nan yanzu misali aka duba sai aga tayo a haka ɗin da bambanci to amma dai wannan yana nuna mana dai yadda abin yake a wajen su a sannan to Zala Maliku Imam Malik ya ce ya wato ya faɗa a cikin ba Imam Malik ya ce Sharif ba ta ji ba Malik yana faɗa a game da wanda aka tsohonka aka ba shi lada don ya je yaƙi. Cewa ce in dai da shi aka kamta yaƙi ya halarci kamta yaƙin yanzu yana tare da musulmi lokacin da aka yaƙin yanzu mu ne kuma za a ba shi ladansa daga ganima za a ba shi nasu rabon daga ganima tare da cewa biyansa aka yi ta zo yaƙin. Idan ko bai aikata haka ba, to ba za a ba shi nasa rabon ba daga ganima. Ya ce, na ji ma malik yana cewa, suna ganin kada a ce za a raba ganima sai ko ga wanda da su aka kansa yaji daga waɗanda suke ‘ya'ya, sai wanda yake ɗan ko ba a raban ganima da bawa sai kuma wanda yake da shi aka tamsa a wanda ba da shi aka tamsa ba to wannan ba a raban ganima da shi sai fa idan ya zamo wani sha'ani ne na musulmi ya tsaye da shi ba a tamsa da shi din ba kamar wanda aka sa shi gadin wata kafa wanda su ana da za a kamsa yakin aka ce ka guda su mana gadin wannan kafar ka abokan gaba su kullo mana ta baya su mana banna to ya tsaya nan ga ran gadin can kuma ana kamsa yaki to wannan shi ma inda ya tsaya din ai kamar yakin ne domin aka kullo ta ai ta kansa ma za a fara gamawa ta abokan gaba su kullo ta shirin da ba a sani ba su fara gamawa da shi to na'am eh nusa ce akwai nusa da take kala malikun wa ura kari a wajen akwai nusa da yake kuma ba kari ma'ana dai ba ta sauya ba yawa asalin ma'anar yadda take tana nan yawa illa wannan dai nusa da karin cewa imamu malik ya ce nan kuma tun da akan a baya an faɗa cewa kala malikun ba za a maimaitawa ba sabanin nusa ne kawai to abin da hum sun bai wajaba a cikinsa a gani mai yaƙi an faɗa da abin da aka samu a wajen yaƙi za a kasa biyar kashi ɗaya a baya ga mai sulmani yadda suratul anfal take nunawa wadda da ma an saukar da ita ne akan haka wa alamu anna ma ganikum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lir rasul wa lil qurba wa lil wa masakin wa sabil in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yawm al taqal yawm al furqan yawm al taqal jam'a wallahu ala kulli shay'in qadir to akwai a cikin abin da ake samu wajen yaki abin da za a ce a kasa kashi biyar din nan a ba da kashi ɗaya ga baitulmali kashi hudun kuwa a raba ga su mayakan akwai kuma abin da ba a cewa a raba biyar ɗin nan to imam malik ya ce min al'aduwi a cikin wayan da aka kama daga abokan gaba a gefen kogi a ƙasar musulmi Suka ce, ai su ƴan kasuwa ne, su kasuwanci ne ya kawo su ba yaƙi ba, cewa kokin ne ya jefo su nan. Musulmi ba su gane cewa maganar nan gaskiya ba ce. Illa na maraki ba mu ta kasara. Su musulmi sun ɗauka cewa a'a a ƙarshe dai abin da ya faru ta yiwu jiragensu ne ta kare sun fito da niyyar yaƙi ne amma jiragen su suka kashe su ne kuma ba su samu tsira da makamansu ba suka tsira da kyar su ma. Au adishu ko ko kishirwa ce ta kama su wannan ne yasa dole suka sauka idan izinin musulmi na ba da izinin musulmi ba. Gaba Malik ya ce hukuncin wa'annan ni a fahimta ta sai a bar shi da farce. ya ga me ya dace game da su in ya ga a bautar da su shi kenan in ya ga a sallame su kawai to in ya ga a ce su ba da wani abu dan a kubuta da su kubuta shi kenan in ya ga cewa yan kayan da suke tare da su a raba su da shi shi kenan in yadda sarki ya ga ya fi dacewa ya yi daidai ba na ganin cewa wanda ya kama su za a ce sai an kasa biyar a ɗaukashi daya sannan a raba masa sauran a in sarki ya ga cewa a raba ga wanda suka kama shi kenan sai a raba gaba ɗaya ba sai an yi tahalisin ba abin da yake ya halatta musulmi su amfani da shi daga ganima kafin a ce an kasa gida biyar an fita gaban bai jimali imam malik ya ce to kala ubaidu ya haya ce na ce imam malik yana cewa ba ni ganin laifi musulmi su ce wadatun da suka shiga kasar abokan gaba su daga abincin abokan gaba abin da suka samu daga wannan gaba daya tun kafin a raba tun kafin a ce an raba wata dusar kabla an yaga a cikin makasiri kafin abincin nan ya haɗa a cikin rabo imam malik ya ce ni a fahimta ta da raƙuma da shanu da tubakai da awakai da abinci ne matsayin su ɗaya da abinci ya halatta musulmi su ci daga gare shi in sun shiga ƙasar abokan gaba kamar yadda za su ci daga abinci yadda masalan da za su sami shinkafa za a ce ya halitta su ba su dafa to haka nan ma dan sun samu akuya ko tinkiya ko sa ya zama sun bukata ga yankawa to sa iya yankawa da a ce shirin wannan ba za a ci ba sai mutane wanda suka je yakin sun je wajen rabo an raba sannan a raba tsakaninsu to haka ɗin zai iya cutarwa da rundunar ta yi su rundunar ba ta da isasshen abinci ba eh to runduna ba abinci ai ba runduna dan rundunar da ba isasshen abinci ai ba runduna shi yasa ba ni ganin laifi daga abin da aka ci daga wannan gaba daya bisa fuskar da daidai wato kada a yi banna cewa ai kan kafirai ne aka kama duk ma da aka ci ai ba wani a'a a cikin daidai ba da tsakaitawa ka a yi wato zurfafa amma ba na ganin ce wanda shi musulmi ya koyi wani abu ya ajiye wani abu daga wannan da zai koma gida da shi ba daidai ba ne abu da dai duk zai ci a nan yake amma kai ya ɗau wani abu da zai ajiye dan gaba imam an tambayi imam malik daga mutum ya sami abinci a ƙasar abokan gaba ya ci daga gare shi ya yi guziri da sai wani abu ya saura da ya je ne gare shi ya kyautu gare shi ajiye wannan abincin in ya so in ya koma gida ya ci gaba da ci ko ko ya sayar da shi a hanya kafin a ce ya ƙarasa garinsu in ya so ya amfana ya mori kudin sai ma malik ya ce idan ya sai da shi yana halin yaƙi to na ganin a san nan ba daidai ba ne ya rike kudin ina ganin ya sanya kudin a cikin ganiman musulmi idan ku ya ɗauko ya zo garin su da shi to ba ba ganin laifi ya ci abin ko in ya sai da shi ya amfani da kudin ko ya amfani da kudin amma fa idan ya zama abu ne dan wulatantacce abu ne kankani wanda ba damuwa ake da kamarsa ba ba abin da yake mai daraja ba ya boye wannan sai ya zama ya shiga cikin gulole sai ya zama ya shiga cikin gulole dole ganimar yaji abin da yake ake mayarwa ga cikin dukiyar ganima kafin a ce an raba daga abin da abokan gaba ko ko abin da ake ɗauka a mayar da mai shi da kafin a ce an riga an raba ganima daga abin da kafirai da suka samu a hannun musulmi da can kafiran nan sun kwaci wani abu a hannun musulmi to yanzu musulmi suka yaki kafiran sai suka kwato wannan abu da da su kafiran nan suka kwata a hannun musulmi to magana akan mai da shi da me shi cewa za a mai da irin wannan abin ga masu shi idan ya zamo dai ba a riga an raba ba Abu Badla ta min hadisi ya tabo daga Imam Malik cewa labari ya isa masa cewa wani bawa na Abdullahi Umara ya gudu wani doki nasa ara ya tsere sai kafirai suka kama su daga baya kuma musulmi suka yaki kafiran sai musulmin suka samu su a matsayin ganima aka sai aka dawo da wannan bawan da wannan dokin da abdani umara wannan ko an dawo da su ne da abdani umara kafin a ce an raba da su ba a riga an raba da su ba da abincin farko an gane gane su sai aka ɗauka aka mai masa da ya haya yake na ji ma malik yana cewa a game da abin da abokan gaba suka samu daga dukiyar musulmi cewa shi idan aka riske shi aka gane shi kafin a ce an raba da shi to za a mayar da masu shi amma amma ƙarfi matasu abin da yake an riga an raba da shi to wannan ba a cewa a mai da shi ga kowa ya zama ya shi wanda aka raba din na aka ba shi nasa ne illa iyaka in an gano mai shi to za a ce da mai shi in kana so ka iya fansar kayanka da kudinsa ka fanshe shi da kudinsa in ya ce ya yadda zai bada kudin to shi ne a haku za a ce shi wannan din ya haƙura tunda zai gane shi tunda kuma an ce za a ba shi kudinsa amma irin sa yake so ya je kasuwa ya siya to an da mai imam malik daga wani mutum da kafirai suka kama kula bahu bawansa ثم ضربه المسلمون سنة مسلمين سكريبة والنباوة imam malik ya ce me shi ya kamata da shi ba sai ya biya kudin ba ba sai ya ba da wata kima ba ba sai an tura masa wani abu ba matukar dai ba a sa shi a cikin rabo ba idan an raba da shi ni ina ganin cewa eh yaron bawan a ce me shi ya karba amma bai biya kudin in yana so in ya ga yana son bawan sun sai a ce to ya biya kudin bawan shi wanda da aka ba bawan a cikin rabon ganimar sun sai a ce to ya kura da kudin in bawa yake sha'awa je kasuwa ya siya sai daga kudin dai an ba shi Imam Malik ya ce a cikin kuma ce baiwa wadda take hatta haihu da wani mutum a cikin musulmi baiwa ce ta wani daga cikin musulmi hatta haihu da shi da kafirai suka kama ta sai kuma musulmi suka kamo suka ribato ta daga hannun kafiran aka raba da ita a cikin abin da aka raba sannan me ita ya gane ta me bai wannan ya gane ta bayan har an riga an raba cewa ita wannan ba dama a ce za a bautar da ita ina ganin sarki ya fanshe ta ga me ita idan sarkin bai aikata ba ko zama ba komai a baitul mali to me ita wajibi ne a kansa ya fanshe ta ba daidai ba ne ya ce zai barta Ina Malik ce ba na ganin cewa daidai ne ga wanda aka raba da ukul waladan nan aka ba shi ce shi bautar da ita zai tunda ba matsayinta baiwa ba ummul baiwa ce amma ummul walada ba daidai ba ne ce zai halatta farjinta ba daidai ba ne ce zai sadaka da ita domin kamar a matsayin ya take inda jira take mai gidanta ya mutu ta zama ƴaƴa domin a mai gidanta za a yi masa dole sai ya fanso ta idan ya zamo zajara idan da a ce za ta yi wa wani miki da a ce za ta yi wani miki ba wacce a nan ba za a ba ta dama ya ce ya batta ba idan da bawa ne haka da ake ita dinnan ba umar wala da ba ce kai ne kai wa wani miki kai wani rauni to me gidan ta asan nan yana da dama ya ce shi ya batta ga wanda aka yi wa raunin a maimakon raunin da kai masa amma a wannan in ta zama umar wala da to in ta yi wa wani rauni dole mai gidanta ya ba da abu ya fanso ta ba da duk abin da zai ba da ya fanso ta to wannan ma kamar wancan matsayin ne wato wannan yana daga aiki da kiyasi a matsabar imam malik kaga nan imam malik ya kai ga wannan hukuncin ne ta amfani da kiyasi ba shi da dame sai zai ba zai bar kunkun fa umul waladarsa bai rasa da hatta haihu da shi a ce za a bautar da ita a ce za a halatta saduwa da ita wani ya sadaka da ita to bai da wannan dama dole fanso ta an da bai ma malik daga mutum ɗaya da zuwa ƙasa abokan zaba a wajen fansowa neman fanso wani abu nasa ko ko a wajen kasuwanci kasuwanci ce ya kai ƙasar kafirai sai sai can da kafirai suka kama ko ko bawan da kafirai suka kama ko ko a ba siyan siye ba kyautar su aka ba shi sai imam malik ya ce amma wanda ya kaɗa abin da shi ya siyo dan nan da shi shi wannan musulmi dan kasuwa duk abin da ya bayar ya siyo dan nan da shi to ya zama bashi a kansa wato misali kafirai sun kawo hari kasar musulmi ko an yaki da su sai suka kama mutum wanda ya kada musulmi wanda ya kada suka tafi da shi suka bautar da shi shi ko wannan dan kasuwa musulmi ya zo kasuwanci kasar kafirin sai suka siyan masa da ɗannan musulmi wanda su sun bautar da shi ko ko a'a damun bawa ne suka kama musulmi na musulmi suka tafi da shi kasar su shi ko wannan ɗan kasuwa musulmi da ya je sai ya siyo ba wannan a hannu ko suka ba shi kyautarsa to ne wanda yake ɗa ne to shi wannan ba shi da dama da shi zai bautar da shi amma abin da yake akwai duk abin da ya bayar ya siyo to za a ce shi ɗan nan ya biya shi ba za a ce a bautar da shi ba. Idan kuma kyautar aka ba kyauta aka ba shi, to wannan ya zama ɗa ba za a ce zai ya biya wani abu ba. Idan shi musulmin nan ɗan kasuwa da ya je kafiran nan sai suka ɗau wannan ɗa musulmi da da suka kama suka bautar suka ba shi kyautarsa. To ana ba shi kyautarsa ya zama ɗa. Kuma ba za a ce biya komai ba. sai dai idan shi ma mutumin ya ba da wani abu na sakayya a kai kamar ya kai musu wata kyauta ne su ma sai suka ba shi kyautar bawa to sai a ce a duba kimar kyautar da ya kai musu shi wannan wannan musulmi sai a ce to ya biya shi sai wannan abin ya zama bashi a kan shi wannan dan kamar da a ce siyo shi aka yi da wannan abin amma bawa ba mai gidansa na farko an ba shi zaɓi game da shi ko ya ga dama ya karɓi bayansa in ya so ya bai wa shi musulmin nan da ya je ƙasar kafirin ya biyo ba wannan kuɗin kuɗinsa to yana da damar ya haka in ya ga shi ya haƙura ya ban masa to shi kenan ya iya ban masa idan ko shi musulmin nan da mun ba wannan daukan sa aka yi aka ba shi kyauta to shi ne gidansa na farko shi ya cancanta da shi sai a karba a mayan masa ba kuma za a ce sai ya biya musulmin nan komai ba kana musulmi abin da kafirai suka dauka suka baka ai kai ne ma a haku ka dauka ka ba musulmi dan uwanka ko inda wannan dan uwanka ne musulmi sai ko idan ya zama shi musulmin nan da aka ba shi kyautar ba wannan ya ba da wani abu ne a cikinsa ɗan tabbatayya sai abin da ya bayar a cikin bawon ya zamo ana bin mai gidan bawon da shi in dai ya so ya karbo shi in kuma ya ga shi ya bari ma ya hakura da shi gaba ɗin shi kenan ba za a masa dole sai ya karbo ba abin da ya zo a cikin cewa irin kayan da aka tube a jikin kafiri da wanda ya kashe shi wanda ya kashe kafiri ya tube kayan da suke tare da kafirin wanda irin wannan ake kira salabu to cewa ana lissafa shi a cikin kyautar da aka yi sai ya sa yana cikin hubusun bai kirmari ba yana cikin arba'atu a hamasin da ake rabawa ga ma'abuta mayaka ba wannan sai an hadiya min hadisi ya tabo daga Imam Malik ya tabo daga Abu Sa'id al-Ansari ya tabo daga Umar ibn Kathir ibn Abdullah ya tabo daga Ali Muhammad ibn Bazaran Ali Katada ya tabo daga Abu Katada ibn Rabi'i Abu Katada yake mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da shekarar yakin Hunayn yayin da muka zamu sai musulmi suka yi nasara ya ce ko ba kanin musulmi da jaunatu sai zama musulmi sun ga abin da ba a so wato kafirai sun nasara a kansu kala abu kasa da ya ce fara aiki rajula ya ga wani mutum daga musulmi ya ɗaukaki wani mutum daga musulmi daga wani mutum daga kafirai ya ɗaukaki wani mutum daga kafirai yan daga musulmi yana kokarin kashe shi shi kafirin ne yake kokarin kashe musulmin nan kala abin kasa da yake sai na kewaya ta baya na je masa ta baya an na je masa ta baya misali shi da sukobi bisa da wato jijiyar wuyansa sai duro ya tattare ni ke rungume ni wani runguma mai tsanani da na ji karshen mutuwa daga wannan matse wadda ya min sannan kuma mutuwa ta riske ke ke sake ni yake sai game da umar abin haddari na ce da shi a me ya faru ne ga mutane ya ce abdullah zamanin allah da musulmi sun yi nasara amma yanzu ga kuma abu ya dawo kansu sannan kuma a hankali a hankali musulmi suka dawo mutane suka dawo Rana sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda din ya kashe abin kashewa da yake yana da hujja a kan cewa shi ya kashe shi to duk abin da yake tare da kafirin nan da ya kashe na sani shi musulmin ya ce sai na miƙe sai na ce wa zai min shaida a kan kashe kafirin can na baya daga baya dai sai ya ga kamar ai bai dace ba sai ya zauna sannan maza Allah sake cewa wanda shi ya kashe abin kashewa da yake yana da hujja akan cewa shi ya kashe shi to duk ka da ke jikin kafirin duk ka da ke tare da kafirin nasa ne a abu kasa da yake sai na nike tsaye na ce wa zai min shaida kan cewa na kashe kafiri sannan dai daga baya na zauna sannan manzo Allah ya sake faɗan wannan asali saka rana ta uku ya mike manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a baka ta da me yasa ne ka ne sai ka mike ka faɗi magana kuma sai ka koma ka zauna ya ce na bayyana masa kissar abin da ya faru gare ni sai wani mutum a cikin mutane wani mutum a cikin mutanen ya ce gaskiya ne abin da ya faɗa ya rasu lalla amma kayan da suke tare da wannan abin kashewar yana wajena ni na ce ne duk kayan sai sa ya rasulallah abin da nake so do Allah ka ba shi wani abu ya haƙura ya kyale min wannan kayan sai sai da na abubakar ya ce ai wallahi wannan ba za ta tabu ba ba za a taba wannan ba la ya amilu haba ya za a yi a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yi miki zuwa zaki daga zakokin Allah da yake yin yaƙi idan kare addinin Allah yake yin yaƙi idan kare manzon Allah sannan kuma kayan da kafirin da ya kashe a ce manzon Allah ya ɗauka ya ba su haba haba ai ba a jeje ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sadaka maganar nan da Abubakar ya faɗa ya gaskata ka bashi wannan yasa wannan ya dace a ce jalalu dinin suyuti ya lissafa shi a cikin muwafaqatu Ali Bakar take a rage sai da Abubakar ya faɗa ya zamo ya dace da yanda manzon Allah ya faɗa a tawaka sa da ta karfin sawar ya faɗa wa fil qur'ani in ma da a bisa ajiji da huwa min muwafiqin sujjiji da qawlihi huwa alladhi yusalli alaykum a aziz bihi min faradi to ya kamata ya kawo wannan ma a ciki ko da dai ba a qur'ani bane a hadisi inda yake na muwafaqatu bara ya kawo wa'ansu wanda ba a qur'ani ba a a hadisi ne ko وفي الأذان وفي الأذان الذكر للرسول وجدته في خبر منقول kaga wannan ai ba qur'ani bane da dan kiran sallah an ce ashhadu an la ilaha illallah kadai ake fada sai na bakar shi ne yace ashhadu anna muhammadar rasulullah da yake da a kara da ita a kara da ita to kaga nan ma ko ya ya shi ko sai na abubakar ya samu dacewa to da ɗalihu manzon Allah sai ya bani kayan kafirin nan da na kashe na sai da wannan sulken nasa na sai wata lambu da shi sani mata sani mata shi banu sani mata su kaɗai ne banu sani mata kabila ce daga kabilun mutan madina su kaɗai kuma a kabilun su ne sani mata da kasar lani abu kasa da ya ce wallahi wannan shi ne farkon dukiya da na rika a musulunci sabon da komi wannan gona wannan nan mai shi ne farkon abin da na rike nawa a musulunci ya ta sulken ne tsada ne kuma a fannin da yake sulken yana da wuyar samu a kasar larabawa wannan ta yi ada hadisi ya kama daga imam malik ya kama daga ibn shahadik ya kama daga asirin muhammad da abi bakar da ce ya ce na ji wani mutum yana tafiya abdullahi na abbasin daga kabila abdullahi na abbasin wato sautar da ake daga cikin kabila da abdullahi na abbasin ya ce a ba da cin doki wanda ya je yaki ana ɗauka daga cikin kyauta wato za a lissafa ne a cikin homo sun bai kirba ne. A ce wanda ne ya kace kafiri ya iya ɗauke kaya da suke tare da kafirin to shi nawa ne yana da kyauta wato za a lissafa ne a homo sun bai kirba ne. Yace suka ada rasul da rafa da ke sai da mutumin da ya sake komawa ya tabbayi abdullahi bin abbas abdullahi bin abbas ya sake faɗa ya sa haka je sai da mutum ya ce Anfal da Allah yake fadarta a cikin Qur'ani ne take anfal kafir ya ce mutumin nan bai gushe ba yana ta tambayar abdullahi bin abbas in ya tambaye shi shi haka ne ya so kaza fa ya yake to haka ne shi wannan din yadda ka faɗa din kuwa bayan kaza kuma ya yake kaza ya yake har ya kusa ya kusa ya kusa da shi abdullahi bin abbas ya kusa da wannan tambayoyi sannan abdullahi bin abbas ya ce kun san irin misalin irin wannan sabijin kamar sabibu ne wanda kuma rubin haddadi ya doce shi wanda ya zana tambayoyi ke tambayar wannan a bashi ya tambayar rinda da su zama za ka za a sai da mai kawai samu bulala ya ta dukansa ya ta dukansa to ya ce an tambayi shi kan halin daga wanda ya kace abin kashewa daga abokan gaba yana da dama ya ce ne kayan da suke tare da wanda ya kashe din nan ko da sarki bai ce a yi haka ba imam malik ya ce a wannan ba daidai ba ne wani ya yi shi ba da yadda sarki ba sai sarki ya ce man kasa da katilan falahu salabuhu sannan ne ake da damar a yi haka wani ko sarki in ya ce ne haka ba sai in ya ga haka din ya dace ban samu labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi haka ba idan ce man da kada katilan falahu salabu duk wanda ya kace kafiri duk kayan da suke tare da kafirin nasa ne sai ko rana ya ce gune a wannan ne kawai manzon Allah ya haka shi yasa ba bane wanda za a ringa yi ba kai ba shi ne sai in bukata ta dauro to ma ja'a abin da ya zo a cikin ba da kyauta daga humusi Madalla ta bin hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Abin Zinadi ya karbo daga Sayyidin Musayyadi ya ce mutane sun kasance ana ba su kyauta daga humusi wannan wato matsayin hadisi ne marfu'i amma mursali wa kullu zalim tabi'i mursalu to da imam malik ya ce wannan shi ne mafi kyan abin da na ji a cikin wannan imam malik ya ce an taɓa imam malik daga kyautar da ake yi a daga ganima ita yana kasancewa a farkon tara ganimar imam malik ya ce a'a wannan ana bari ne bisa fuskar fahimta daga sarkin musulmi in da musulmi ya ga can a farko na a iya yin kyauta ya iya in kuma sai an gama sarai an haɗa gani na sannan zai kyautar ya iya bari je sannan don kofar mu a wajen malaman ba mu samu wani tsari guda ɗaya da za a ce dole shi za a buba a wannan sai ko cewa sarki dai ya yi shahadi ya ga yadda ya fi dacewa. Shi yasa wannan kuma yana daga aiki da masalihul mursala a masabar Imam Malik wanda al-masal masalihul mursala asali ne daga asalan masabar Imam Malik. Masabar Imam Malik radiyallahu ta'ala an ta kowace masaba yawan asali. Sauran masabobin da yawa da ko wanda korabin asalan masabar Imam Malik ba ba su da su. Kamar saboda da shi shafi asalan ta gaba ɗaya ba su kai rabin na masabar Imam Malik ba. Eh galibi su guda hudun nan iyaka Qur'ani hadisi ijma'i qiyas yake nan kaɗan ne suke aiki da sabbin zara'i suka aiki da sabbin zara'i amma ɗan kaɗan a isani kuwa ko duk isani gaba ɗaya ya rushe shi imani da ya ce ai gaba ɗaya ba hujja ba ne a sauran hujjoji da yawa ce a wajensa ba wato asalar ga su shi a wajensa ba asalai ba ne a bayan ta masamman imam malik an tsaya bincike a salarta sai kai wajen goma sha sai hawan goma kwarai to da samu labari na cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da kyauta a diya ko kisa ba a diya ko kisa ne ya ba da kyauta ba ya samu labari cewa ya ba da kyauta a wasu daga cikin yakokinsa kamar a ranar yakin hudaidu bayan da wannan bisa fuska ijtihadi ne daga sarki ko dai a farfata daga nuna ko kuma daga baya yake sannan zai kyauta shi yadda ya ga fi dacewa to ya ke alkasar lil haidi fil gazi ko alhamdulillah